أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لتنين شاء أكد وتن hijirƙida shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da sha uku da watan bakwai mila shekara ta 2022 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka ina ga aljami'u sahihi maimakon in doko wanda muke na doko wanda shi nike nazari ina ka gaba zan mujallar na bakwai ne hadisi na nawa ne muka yi ba shi bane ba shi bane sai dai mu dara mu mun hita darasin na biyu sai mu dauko wancan wannan wa alaikum salam a tsarin ko ba haka na so ba da na so mai bukarin da fari na ce a tsarin ko ba haka na so ba da na so mai bukarin da fari sai maimakon in ɗauko wanda muke darasin ya ɗauko wanda ni nake nazari ka na bakwai ne muka can na hudu ne yana ga muke mara kasafi zan yi darumin kawai a wajen darura a na biyun mun tashi sai mu ɗauko sai in je in ɗauko wannan insha Allah zan mu ci gaba a karatun littafin mai albarka shine a sunan na al-Imam Darimi rahimahullahu ta'ala eh zan mu tashi cikin muna cikin muqaddima zan mu tashi babu babu marra khasa fi kitabati ilimi nan ne go wancan darasi na baya da ya gabata mun ga baban hani akan abin da rubuta ilimi babu mallam yara kitabatal hadis bayanin wanda ba su gaba cewa rubuta hadisi bai halitta ba wanda suke gani bai kamata ba yanzu yau kuma zan mu tashi baban wanda suka yi rangwame akan wannan tunda mas'ala ce sananniya a cikin malaman hadisi kuma an kare ta a ƙarshe zan yi talhaisin bayaninta al'imamu darumi allah mashi rahama a hadisi na ɗari 483 yake cewa akhbarana Muhammad ibn Ahmad haddathana Sufyan an Amri an Wahab ibn Munabbih an akhihi sami'a Abu Huraira radiyallahu anhu yaqul laysa ahadu min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksar hadisan anin nabi sallallahu alaihi wasallam minni babu wanda ya kasance a cikin sahabban annabi alaihi salatu wasalam wanda ya hini yawan hadisai inji Abu Huraira illa ma kana min Abdullah ibn Amri sai Abdullah dan Amr ibn al-As fa innahu kana yaktubu wala aktub ya kasance shi yana rubutawa ni ban rubuta wannan hadisin mun ganshi hadisi cikin sahih bukhari hadisi na 113 haka nan al-imam tirmizi ya huddo shi da al-imam an-nasa'i cikin kubra da ahmad hadisi na 484 yana cikin yana cikin a abu hurairu ko am abdullahi ibn amr ibn al-as a bai ciki shine a iskalin inda yake mun yi bayani a can abin da yasa kuma abdullahi ibn amr ibn al-as abu hurairah yafi kowa yawan hadisai to kuma ya aka yi yace abdullahi dan amr ibn al-as ya yi shi kuma duba da mun ga hadisan da abdullahi dan amr ibn al-as ya rawaito kadan to sai abin da yake nan gurin shine mu bambance tsakanin abin da mutum yake da da abin da ya bada ba abin da yake da abdullahi dan amr ibn al-as sai ya bada ne za a same shi shi kuma abu hurairah kawai majalisi yayi yake bada ilimi kenan dole za a samu hadisan shi da yawa kamar irin na abubakar ne da umar suna da hadisai da yawa sun yi kowa ma lazumta annaba amma ba su cikin masu yawaita hadisai me yasa dan ba shi bane wazifar su ba aikin su bane ko yanzu masalan zaka dauka cewa ga wani malami ne yana da ilimi amma bai da makaranta har ka gaban shi yake ga wani malami can kuma wanda yana da ilimi amma yana bada karatu in an tashi yanzu durus kin shi nawa za su yi yawa hadisai nawa zai bada kenan ka gani sai ya zama na yanzu haka in ka ɗauka a hadisan da muka yi ka gama da na darimi da na sahih bukhari da na sunan da abi dawud da hadisai nawa ne zan mu kwarara in kan lissafa su to ka gan aka ɗau lokaci da yawa sai kasance wani wanda himu hadisai da yawa ma kuma mun hishi badawa me yasa dan saboda shi bai shiga bada shi ba aikin shi bane karantarwa yake cewa haddasana musaddadun haddasana yahya an ubaidullah ibn al-akhnas qala haddasani al-walid ibn abdullah an yusuf ibn mahak an abdullah ibn amri radiyallahu anhu ma qala yake cewa kuntu aktubu kullu shay'in asma'uhu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam uridu hifzahu na kasance ina rubuta dukkan wani abin da na jiyo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ina nihin hardace shi ina nihin hardace shi fana hatini quraishin sai quraishawa suka hana ni wa qalu sai suka ce taktubu kullu shay'in sami'tahu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana rubuta dukkan wani abin da ka jiyo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa rasulullahi basharun yatakallamu fil ghadab wa rada annabi kuma ya kasance mutum ne yana zance cikin fushi da cikin yarda kenan tana yiwa wata magana annabi cikin hushi ne zai faɗe ta kuma kai ka rubuta fa amsaktu anil kitabi sai na kame gami da rubutawa wannan fa zakartu zalika li rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai na ambata ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana ta quraishawa fa au ma abi isbihi sai annabi yayi nuni zuwa ga yatsa shi ila fihi zuwa ga bakin shi karma al usbu kamar yadda malamai suka yi nuni wajen luga bakwai adda kai gare ta ne wa qala sai yake ta uku tubka rubuta fa wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da Allah da raina ke hannun shi ma kharaja minhu illa haq ba abin da ke hutowa daga bakin nan sai gaskiya kenan wannan annabi alaihi salatu wasallam nuna mishi babu laifi annabi cikin hushi da cikin yarda duka abin da zai huto daga bakin shi gaskiya ne hadisi sahihi ne al-Imam Abu Dawud ma ya huddo shi cikin hadisi na 3646 حديثي نقبة أخبرنا عبد الله بن صالح حدثني ليس حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عبد الواحد بن قيس قال يكتوى أخبرني مخبر ونم يبار لابار يابان لاباري عن عبد الله بن عمري رضي الله عنهما أنه قال يكي أنه أتى النبي عند غنم غرم منغا وان دي سن دراسة السنة دي سن أكوه مغانا أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شيا زوما النبي صلى الله عليه وسلم سيكي يا رسول الله يا ما أكين الله inni uridu an arwiya min hadisika hadisaka ni ina so in ruwaito wani abu daga cikin hadisanka fa aratu ana asta'ina bi kitabi yaddi sai nake so in nemi taimakon rubutun hannuna ma a kalbi tare da zuciyata in ra'aita zalika in kaga haka ya ma'aikin Allah fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hey annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa in kana qalahu in ya kasance ya faɗi wannan magana ce eh hadisi ka kiyaye hadisi na kalma i kalma ce ta wa'a wa'a ya i fi'ili fi'ilul amr kin shi kuma ya ce bi kamar lafazin ki in za a ce waqa ya ki in kuma wannan ne lafazin da fi'ilul amr kin shi kawai harafi ɗaya ne bi ko ki yake cewa ka kiyaye hadisi na hatta summa asta'inu bi yadika summa asta'inu bi yadika sannan ka nemi taimako da hannun na kama a kalbika tare da zuciyarka ma'ana an ka har da ciyar da so kamar ka rubuta ka da ka dogara da rubutun kadai wanda wannan hadisin yana da rauni cikin shi akwai mubham wanda ba a ambata ba haka nan abdullahi ibn qais shi ma saduq ne yana da kurakurai marasil kin hadisi na gaba akhbarana usman ibn muhammad haddathana yahya ibn ishaq haddathana yahya ibn ayub an abi kabir qala sami'tu abdullahi ibn amri radiyallahu anhuma kala yana cewa baina ma nahanu haula rasulullah sallallahu alaihi naktubu mun kasance wani lokaci a gaban annabi sallallahu alaihi muna rubutu izu su ila rasulullah sallallahu sai aka tambaye annabi sallallahu alaihi ayyul madina ta tuftahu awwalan wace wani gari ne wani birni ne wanda za a buda a farko musulunci ma'ana wani birni za a fara buda sai suka ce qustantiniya aw rumiya qustantiniya ko kuma rum fa qala annabi sallallahu alaihi sai annabi sallallahu alaihi ke cewa bal madinatu hirqal awwala bar dai madina ta hirqal ita za a buda da farko hadisi ne sahihi al-imamu ahmad ya huddo shi cikin rijal na kutubu sita ba wanda ya huddo shi sai al-imamu darimi rahimahullah kuma hadisi ne mai inganci hadisi na 487 akhbarana isma'il ibn ibrahim abu ma'amar an abi damra an yahya ibn sa'id an abdullah ibn dinar qala yake cewa كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن اكتب إلي بما ثبت عندك من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي ربوتو من أبن دي تبت غريك دقى النبي عليه الصلاة والسلام وبحديث أمرا ده حديث أمرا فإني قد خجيت دروس العلم ني ناجس أورين علمي زي ردد دقى وزهابه كما ده تهيشي زا أرس علمي تهيشي نقب حديثي نقب wannan hadisi ne mai inganci al-imam al-bagawi ya hudo shi a cikin sharhi sunna umar bin abdulaziz shine farkon wanda ya umarni da a rubuta hadisi kuma ya sa zuhuri hadisi na gaba haddasana yahya bin hassan haddasana abdulaziz bin muslim an abdullahi bin dinar kala yake cewa kataba umar bin abdulaziz ila ahlil madina umar dan abdulaziz ya rubuta ma malaman madina yake cewa anin zuru hadisa rasulullah sallallahu alaihi wasallam faktubu ku duba hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ku rubuta su fa inni qad khiftu durusal ilmi na ji tsoron riddigewa ilimi wa zahabi ahalihi da kuma tahiyar masu shi malamai zasu rasu a rasa shi wanda yamma umarni shine wannan al-Imam zuhuri malamin sa al-Imam Malik hadisi na gaba akhbarana Sulaiman ibn Harb haddathana Hammad ibn Zaid an Ayub an Abil Mali kala yake cewa ya ibuna alaina al-kitab suna aibata mana dan muna rubuta muna rubuta hadisai wa qad qala Allah ta'ala Allah kuma dokin sarki yana cewa ilmuha inda rabbi fi kitab iliminta yana wajen Allah a wajen littahi kenan ya rubuta ya nuna rubutun ma abullahi bane tunda har wajen Allah akwai hadisi na 419 akhbarana ubaidullah ibn abdul majid haddathana sawad ibn hayyan qala sami'tu muawiyah ibn qurra aba iyas yaqulu yana cewa kana yuqalu ana cewa man lam yaktub ilmahu duk wanda bai rubuta ilimin shi lam yu'adda ilmuhu ilmin ba a lissahin ilimin shi a matsayin ilimi dan kamar yadda suke cewa annal hibza khawwan har da tana ha'inta sai ka samu mahardaci na ƙarshe amma kuma gashi ya taho wani lokaci ya nema ya nema abin ya kiya me yasa in bai rubuta ba sai zama na abin ya abin ya rasa shi hadisi na gaba akhbarana muslim bin ibrahim haddasana abdullahi bin musanna haddasani sumama bin abdullahi bin anas anna anas radiyallahu anhu kana yaqulu li banihi yana ce ma ɗiyan shi ya bunayya ya kai ɗan ɗiyana ƙayyudu hazar ilmi ku ɗarme wannan kuma wannan ilimin da bai bai ma'ana ku rubuta shi kamar yadda mai ta'alimi yake cewa ma ku ci ba farra ma hafiza qarra abinda aka rubuta shi yake tabbata wanda kuma aka harrace yana iya tsairiya أخبرنا إسماعيل بن أبان حدثنا بن إدريس عن مهدي بن ميمون عن سلم الألوي قال إيكي رأيت أبان يكتب عند أنس رضي الله عنه ناقا أنس ينا ربو تحديثي أوجان أنس na ga aban yana rubuta hadisi wajen anas fi subura abusa tabulo ga wannan kalma tsohuwar kalma ce ba kalma ba ce wadda zamani yake amfani da ita yake nuna mana cewa magabata su ma suna amfani da ita dai kuma illa iyaka zamani yake ɗauwara abin ya zama da wadda wancan lokacin suke amfani da ita mu yanzu ba ba ita bace hadisi na gaba akhbarana ahmad bin isa haddasa bin wahab an muawiya an al-hasan bin jabir annahu sa'ala aba umama al-bahili radiyallahu anhu an kitab al-ilmi gami da rubuta ilmi fa qala yake cewa la ba asa bizalika babu lahi gami da wannan akhbarana makhlad bin malik haddathana muaz haddathana imran bin hudayr an abi mijlas an bashir bin nahik qala kuntu aktubu ma asma'u min abi hurayra radiyallahu anhu yace na kasance ina rubuta duk abin da nake ji daga abu hurayra falamma aratu an ufariqahu ataituhu bi kitabihi yayin da na so in rabu da shi sai na zo mishi da wannan littafin nashi فقرأته عليه سينا كرنتا مشي وقلت له نتي مشي هذا ما سمعت منك هذا سمعت منك wannan daga wajenka na ji shi abinda naji daga wajenka ne kala na'am sai yace eh haka ne yayi daidai kenan ya nuna mishi tabbatarwa da ikrarin shi akan cewa babu lahi hadisi na gaba akhbarana muhammad ibn sa'id an ba'ana sharik an tariq ibn abdurrahman an sa'id ibn jubair kala yake cewa kuntu asma'u min ibn umar na kasance ina ji daga abdullahi dan umar wa ibn abbas radiyallahu anhuma ina ji da ibn abbas alhadisa hadisi nike ji billaili da daddare fa aktubuhu fi wasatatir rahali sai in rubuta shi a cikin tsakiyar sirdina in rubuta shi dan kan mance tunda wancan lokacin ba takarda gare su ba abun amfanin rubutun su shine bawan dabino da abun ga da fata da sauransu أخبرنا محمد بن سعيد أنبأنا شريك أن ليس أم مجاهد أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال يكي تشوى ما يرجبني في الحياة إلا صادقة ba abin da ke kwadaitar da ni akan rayuwar wannan yace sai a sadiqa takarda ta mai gaskiya a sahifatu sadiqa ma'ana wanda ya rubuta hadisai a cikin ta kamar yadda wahab bin munabbih yake da sahifa ake kiranta a sahifatu sadiqa wanda muslim ya rawaito mafi yawancin ta wal wahadu yace da wata dukiya mai yawa fa amma sadiqa amma ita sadiqa kin yace fa sahifatun katabtu hami rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasu takardu ne wanda na rubuto su daga bakin annabi alaihi salatu wassalam wannan kadai shi yasa nake son rayuwa a duniya wa ammal wahadu amma ita dukiyar wannan yace fa ardun tusaddaqa tasaddaqa biha amr ibn al-as radiyallahu anhu kana yaqumu alaiha dukiya ce wadda gona ce wadda ya yi sarka da ita kuma yake tsayuwa a kanta magabata Allah musu rahama don saboda sun san neman lahira musamman malamai za su kama gona su noma ta su yi wahala a kanta da kaka in ta kawo talaka su zo su girba shi komi bai ɗauka a ciki kuma malamai ne ga malaman su tuba ci ma zama ba ne kallo an ba su irin namun na yanzu أخبرنا أبو آسم أخبرنا ابن جريج أن عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان أن أمه أمر بن أبي سفيان أنه سمع عمر بن الخطاب ياجي عمر بن الخطاب يقول ينا تيوا قيد العلم بالكتاب دبي بي علمي da littafi da rubutawa ma'ana أخبرنا مخلد بن مالك حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا بن جريج قال أخبرني عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان الثقفي أن ابن عمر أنه قال يكي تيوا قيدوا هذا العلم بالكتاب ku dabaibaye wannan ilimi da abin nan da rubutu hadisi na 499 akhbarna abu nu'man haddathana abdul wahid haddathana usman ibn hakim qala sami'tu sa'id ibn jubair yaqul kuntu asiru ma abun abbas radiyallahu anhu fi dariqi makkah laylan na kasance ina tahiya tare da abdullah dan abbas a hanyar makka da daddare wa kana yuhaddisuni bil hadisi sai kasance yana bani hadisi fa aktubuhu fi wasitatir rahal sai in rubuta shi a tsakiyar surdina hatta usbihu har sai asuba in tayi fa aktubuhu sai in rubuta shi kenan sai samu wani guri wanda yake wannan tsaro sai ya rubuta shi hadisi na 500 daidai akhbarana isma'il ibn aban an yaqub al-qummi an ja'far ibn abi al-mughira kenan muka gama da na bukhari da wannan kade mun samu hadisi dubu mun gama da 200 na wannan sunan abi dawud dubu da 200 an sa'id ibn jubair kala yake cewa kuntu aktubu inda ibn abbas radiyallahu anhu ma na kasance ina rubuta a wajen abdullah dan abbas Allah ya yarda su fi sahifatin cikin wata takarda wa aktubu fi na alayya kuma ina rubutawa a bisa takalma na dan bisa da abun rubutu wancan lokacin wadatacce hadisi na 501 akhbarana malik bin isma'il haddasana mandal bin bin ali al-anzi haddasani ja'far bin abi al-mughira mandal yana cikin wannan al-afrat wanda babu ba su da kishiya sunan shi shi ɗaya ne a cikin marawaita an sa'idu bin jubair kala yake kamar sandar shi sandar wanda muka gani shi kuntu ajlus ila ibn abbas na kasance ina zama wajen dan abbas fa aktubu fi sahifa sai in rubuta cikin takarda hatta tamtali a har sai ta cika da rubutu summa aqlibun alayya sannan sai in juya ta kalma na fa aktubu fi zuhurihi ma sai in rubuta a cikin bayan su takalma yake nuna ba wanda yake sawa ba wanda da kazamta inda kazamta an taka bayan gari an taka za ba zai rubutu rubuta ilimi da hadisi a sama ba a tsarkake ta kalma wanda ba su da komi hadisi na 502 akhbarana amr ibn aun an ba'ana fudail an ubaidul an ubaidul muktib kala yake cewa ra'aituhum na gansu yaktubuna tafsir inda mujahid daliban mujahid ma'ana suna rubuta tafsiri a wajen mujahid kuma mujahid bai hana ba mujahid ko dalibin abdullahi dan abbas ne idza ja'aka tafsir an mujahid fahsbuka bihi inji malaman tafsir idan tafsir yazo maka daga mujahid ya wadatar maka أخبرنا محمد بن سعيد أنبأنا وكيء حدثنا أبي أنا عبد الله بن بن بن هنش قال يكي توا رأيتهم ناغنس يكتبون سنة ربوتا وإلمي عند البراء وجن براء بن العازب بأطراف القصب دجيه نا نباوة على أكفهم أكن تافو فكن سلوكو باوة ربوتا رتودا كنن أغوغوتني وما القلمي بكسام أخبرنا إسماعيل بن أبان أن بن إدريس أن هارون بن أنزا عن أبيه حدثني بن عباس بحديث فقلت أكتبه عنك ابن عباس يا بان labari da wani hadisi sai na ce in rubuta shi daga gare ka kala sai ce farakhasa li wa lam yakad sai ya rubuta ya bani dama bai hana ba bai kusa hana ni ba ba ana bi walam yakad ya mana ani bai kusanta ya hana ni ba bai hana ba hadisi na gaba akhbarani أخبرنا الوليد بن شجاع حدثني محمد بن شعيب بن شابور أنبأنا الوليد وليد بن سليمان بن أبي السائب الرجاء بن هايوى أنه حدثه قال يكتوى كتب هشام بن عبد الملك إلى عامله أن يسألني عن حديثه يا هشام بن عبد الملك يا رب تزوى جماعة كتنشي yana tambaye shi game da hadisi qala raja raja sai yake cewa raja ibn haiwa fa kuntu qarna situ na kasance na mance su yace laula ibn haiwa yace laula annahu kana indi maktuban dan ba ya kasance ba rubutacce ne a wajena da na mance ma'ana da nan rubuta kin wannan sai muna amfani lokacin da ya aiko yake tambayawa akan shi hadisin kenan yake nuna cewa da a ce shi bai rubuta ba ni bai ni ban rubuta ba yadda ya mance ni ma haka zan mance amma rubuta ta haitan mana amfani mu duka أخبرنا الوليد بن شجاع أخبرني محمد بن شعيب أخبرنا هشام بن الغاز قال yake cewa kana yas'al adha ibn abi rabah ya kasance yana ta yus'al ana tambayar adha ibn abi rabah wa yuktabu ma yujibu fihi kuma ana rubuta abin da yake bada amsa baina yadayhi a gaban shi a gaban shi za a rubuta kamar su adha kuma Allah musu rahama cikin ilimin hadisi abin da suka tabbatar abu ne wanda yake shari'a ta tabbatar da shi Allah madaukin sarki shine wanda muka yi bayanin ya kasance mutum ne wanda ya tattara dukkan wani muni a cikin rayuwa a cikin gangar jiki ga baki ga gazarta kuma ga wada ne ga wannan kusan bi gare shi na baya amma kuma duk da wannan da ya nemi ilimi sai zama na masu kyan siffa masu kyan halitta sai da kyat ma sai sun ne da kyat suke ganin shi ma أخبرنا الوليد بن شجاع أخبرنا محمد بن شعيب بن شابور حدثنا الوليد بن سليمان بن أبي السائب عن سليمان بن موسى أنه رأى نافع مولى بن عمر يا نافع مولى دم عمر يملي علمه ينا مشي شبت ilimin shi wa yuktabu bayna yadayhi ana rubutawa a gaban shi kenan bai abin nan ba bai hana ba takaririn nashi ake san nuni حديث ندري بيل دا تقص أخبرنا الوليد بن شجاع حدثنا المبارك بن سعيد قال كان سفيان يكتب الحديث بالليل في الحائط سفيان يا كسانتينا ربط حديثي cikin dare a jikin katanga fa iza asbaha idan asuba ta yi nasakhahu sai ya sauye shi summa hakkahu sannan sai goge na jikin katangar mu ga yadda magabatan mu abin rubuta takarda wannan fa daga ta mun dauke ta a banza ko bakka da ita kaje ka ce ma wani da Allah wani takarda ɗaya biyu ko ɗaya ɗaya ya rubuta kaza zai ɗauka ya baka ko da roƙo ka iya rubuta su kuma magabatan mu Allah musu rahama inda zaka rubuta kin ne wahala amma duk da wannan wahala suka rubuta mana duka wannan ilmin muka rubutawa ba a jikin takarda ba a jikin bawa a jikin hwata a jikin kaza amma aka yi abin da aka yi duka wannan ilmin mukan suka zo gare mu mu kuma mun zo zamanin a ci ilimin yake gagaran mu حديثي نقبا يكي تيوا أخبرنا الحسين بن منصور حدثنا أبو أسامة حدثنا أبو جفار المسنى بن سعد الدائي حدثني أول بن عبد الله قال قلت لعمر بن عبد العزيز ناقتيما عمر بن عبد العزيز حدثني فلان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا يا بان لاباري وانا متني daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fa arafahu umar sai umar ya san shi qultu sai nake cewa haddasani ya bani labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi mai tsira da amincin Allah yana cewa innal haya'a lalle ita kumya wal afafa da kame kai wal ayya da jahilci iyyul lisani da kuma jahilci na bebantaka ta halishi mai mukama ya kawo ta a cikin mukaddima yace la iyyul qalbi ba shi bane bebe na bebe na zuciya gura gura wanda mutum yana magana ba ta iya hutawa yana iniha shine ake cewa al ayyu ya ce mai wannan na hakika na harshe shine mai al'ayyu ba na zuciya ba ya ce wal fiqhu min iman ilimi yana daga cikin imani wa hunna mimma wajadna fil akhirah suna daga cikin abun da ke kara ma mutum daraja a lahira suke karuwa a lahira wa yunqisna min ad-dunya kuma suke raguwa a duniya ma'ana a duniya ana rasa masu su suna tabacewa kadan kadan yace wa ma wajadna fil akhirah aksar abinda suke karawa a lahira ko shi yahi yawa yace wa innal baza'a lalle rishin kumya wal jafa'a da wauta wa shuhu da ƙwaburu rawa ta ƙarshe minan nifaq suna daga cikin munafuci wa hunna mimma yazirna fid duniya su kuma abubuwan da ke ta ƙaruwa ne a duniya ya tabbata a hadisi sahihi annabi ya ambaci cewa za su rinjaye a ƙarshen zamani yace wa yunqisna fil akhirah kuma suna raguwa a lahira a lahira suna rage ma mutun daraja yace wa ma yunqisna fil akhirati aksar wanda za su yi ta rage ma daraja a gobe kiyama su suka hiyawa wannan abubuwan zaka ga mutane da dama gobe kiyama sun tashi ba daraja ba mutunci to wannan abubuwan da annabi ya zana su ne mafi ba da gudunmawa wajen rage ma mutane daraja a gobe kiyama hadisi ne wanda yana da rauni al-imam al-baihaqi ya hudo shi cikin kubra haka abu nu'aym cikin hilya sahibul hilyatul awliya da majma'u zawaid na al-imam al-haisumi haka nan tabarani tabarani sai yake cewa Allah mashi rahama cikin shi akwai abdul hamid ibn sawad shi kuma mai rauni ne حديث ندري بيل دقوم حدثنا الحسين بن منصور حدثنا أبو أسامة حدثني سليمان بن المغيرة قال يكي تيوا قال أبو كلابة أبو كلابة يكي تيوا خرج علينا عمر بن عبد العزيز لصلاة الظهر Umar dan Abdul Aziz ya fito mana ga sallar azzafar yace wa ma'ahu qirdas tare da shi akwai wasu takardu summa kharaja alaina li salatil asr ya fito mana zuwa ga sallar la'asar wa huwa ma'ahu suna tare da shi sabit makka da littafin ne to le kana wannan mana fa qultu lahu sai nace mishi ya amiral mu'minin ya kai amirul mu'minin ma hazal kitab menene wannan takardu da ke hannunka kala sai ce haza hadisun haddasa ni bihi aunu bin abdullah wannan hadisai ne wanda aunu bin abdullah ya bani labarin su fa ajaba ni suka burge ni fa katabtu sai na rubuta su yace fa iza fihi hazal hadis sai a cikin su ga wannan hadisin wancan da ya wuce ma'ana da aka ambata dan marawaicin shi ɗaya ne haddasa akhbarana al-husayn bin mansur kana abu usama har zuwa ƙarshe hadisi na 510 أخبرنا إسماعيل بن أبان حدثنا مسعود عن يونس بن عبد الله بن أبي فروة عن شريحبيل بن, بن أبي سعد قال يكي دعا الحسن رضي الله عنه بنيه حسن يا كرايو دين شو بني أخيه دين دان أوانشي فقال سيكي تمس يا بني يا كوديانا وبني أخيه دين دان أوانا إنكم سيجار قوم ويا راني كنانا yushiku an takunu kibara akharin ya kusanta ku zamana wata rana ku ne manyan wasu yace musu fa ta'allamul ilma ku nemi ilimi in a yau kana ganin kai yaro ne bai sha maka kai ba zuwa gaba in ka karance shi zai maka amfani don wata ran kai zaka zamana babban kada ya zamana ka zamana babban banza babban da ake tunanin a samu ilimi a wajen shi sai ya zamana ba za a samu ba sai dai kuma abin da yake aka san shi shine jahilci ya ce faman lam yastadi minkum an yarwihi wanda bai an yarwihu wanda bai samu dama daga cikin ku ya rawaito ilimi ba au qala ya hafazuhu bai samu dama ya hardace shi ba yace fal yaktubuhu to ya rubuta shi wal yad'ahu fi baitihi ya sanya shi a cikin ɗakin shi kenan wannan umarni ne yake musu akan rubuta ilimi akan cewa su nemi ilimi zuwa gaba zai musu amfani duk da yanzu suna yara ƙanana hadisi babe na gaba wannan a takaice dai hadisan wannan duka da aka kawo daga asar na magabata daga annabi alaihi salatu wassalam suna nuna ba da izini ga rubuta hadisai wancan hadisan da annabi yake cewa la tuwi anni ghayra alquran faman kataba anni ghayra alquran falyamahu da su da makamantan su wanda suke hani akan rubutun ilimi wani abu ne wanda aka yi hani akan shi na hifaqtilatihi bil qur'an lokacin da aka ji tsoron cewa zai cakuda ya game da qur'ani lokacin ƙur'ani yana sabka hadisan ana faɗinsu idan aka ba da damar dukansu a rubuta magana annabi ma kumshe take da fusaha wani ya ɗauke ta sai ya ce ƙur'ani ne ita ma to sai annabi sallam ya yi hani don saboda ana jin tsoron cakuɗewa ƙur'anin da hadisai to daga bayan ƙur'ani ya kammala ya tabbatar da yin so kuma lokacin da suka rubuta mana magabata su bukhari su muslim da sauransu da su zuhuri wanda shine harkon mai rubutu Allah musu rahama dukkan su da suka rubuta wannan babu magana cewa ana jin tsoron ya gamu da Qur'ani dan hadisan sun tsaya sabko da Qur'ani shi ma ya tsaya asali har an rubuta shi ma a mushaf kenan ba zancen cewa a ji tsoron cakuɗewa shi da Qur'ani ma'ana hani ya zama da mansuhi ne da umarni wasu ma ga sanan uktubu li abi shah ko rubuta ma abu shah wannan annabi ya bada izini babe na gaba babu man sanna sunnatan hasana aw sayyi'a baban da ke bayanin wanda ya sunanta sunna kyakkyawa ko kuma mummuna to alawi ne ka anya a nan ka kuma yi shawa a cikin nan yake cewa akhbarana akhbaran al-walid ibn shuja haddathana sufyan ibn uwayna حدثنا عاصم عن شقيق عن جرير رضي الله عنه قال yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sanna sunnatan hasana duk wanda ya sunnanta wata sunna kyakkyawa umila biha ba'adahu wanda aka yi aiki da ita bayan shi kana lahu mislu ajri man amila biha yana da lada irin ladan wanda ya aiki da ita min gaira an yi kasa min ajrihi shay ba tare da an rage komi daga cikin ladan shi ba aka sun haka kuma man sanna sunnatan sayyi'a duk wanda ya sunnanta mummunar sunna misalin annabi alaihi salatu wassalam wani da ne gari kabbari ko kuma wata makaranta ce wani abu dai wanda an san da shi kuma in yaso daga baya kai ka taho harkon wanda ya kokarin aza mutane akan wannan turba wanda yake sanannen abu ne aka sun haka kuma wa man sanna sunnatan sayyi'a duk wanda ya sunnanta mummunar sunna kana alaihi misal wizr man ya amalu biha yana da zunubin irin zunubin wanda suka yi aiki da ita min gairar an yi kasa min auzarihim shay'an ba tare da an rage komai daga cikin kurakuransu ba ma'ana yadda aka ba su haka za a ba shi hadisi na gaba akhbarana al-walid ibn shuja haddathana isma'il ibn ja'far an al-ala ibn abdurrahman ibn yaqub maula al-khuraqa ana abihi maulana al-khuraqa daga baban shi daga abi huraira Allah ya yarda shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wasallam yake cewa man da'a ila hudan duk wanda ya kira zuwa ga shari'a kana lahu min al-ajr misal ujur man ittaba'ahu yana da lada irin ladan wanda suka yi biyayya gare shi yace la yunqasu zalika min ujurihim shay'an ba a rage komi daga cikin ladan su kenan nashi in lada 100 aka ba wancan kai ma haka za a baka lada 100 wanda ya aiki da abu shi yasa wanda ke karantar da ilimi in ya san iri-irin wannan ladadakun ba zai yi wasa da su ba wa man da'a ila dalala duk wanda ya kira zuwa ga bata kana alaihi min al-ism misl asam man tabi'ahu yana da irin zunubi zunubin wanda suka yi biyayya gare shi la yunqasu zalika min asamihim shay'an ba za a rage komi akan zunuban su ba mu duba ko da a zamanin mu wanda zaka ga kasatuttuka da darasuka na malamai wasu wanda sun rasu ake ta amfanuwa da su ana ta alherin kullum lada zai rika kai musu kamar kwant ne sun buɗa a kan abin aka sun haka nan kuma an kaga kaɗe kaɗe su ɗan ƙwairo su shata da suka sunnanta mummunar sunna aka taho aka bi baya babu ruwan Allah duk wanda ya ji ya yi koyi da su Allah zanubin zai rubuta musu in zanubi ɗari aka ba shi ɗari za a ba su kaga yadda wasu ka yi ta jihadi da ƙoƙari wajen karantar da al'umma wani haka yi ta ƙoƙarin karantar da su kiɗi da rawa kenan kaga ladan sai zamana abin sai zamana akasi kuma kowanne in ka yi tunani aiki ne na kwakwalwa dukkan su wancan shi kwakwalwa ce yake amfani da ita wajen ibtikarin wani abu sabu shi ma wannan haka nan amma sai hanya ta sha bambam shi wancan hagun wancan dama Allah kiyaye mu hadisi hadisi na gaba akhbaran al-walid ibn shuja haddathana abu muawiya haddathana al-amash an muslim yani ibn subay an abdurrahman ibn hilal al-absi an jarir ibn abdullah radiyallahu anhu kala yake cewa khadabana rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana khutuba fa hasan nas ala sadaqa ya zaburar da mutane akan sadaqa fa abda'u wannan mu saurara da kyau yan uwa asbabun nuzul yadda qur'ani yake da asbabun nuzul haka hadisan annabi suke da asbabun nuzul mun taɓa bayani a darasin tafsiri dukkan wata ayar da ke da sababin nuzul bai yiwa ka fahimce ta in baka ji sababin nuzul ɗinta ba to haka nan hadisan ma da suke da asbabun nuzul malamai na hadisi sun yi rubuce-rubuce akan asbabun nuzul fil ahadisin nabawi kowane hadisin da ke da sababi a kawo cewa a maganar annabi da ya faɗi kaza ga sababinta maganar annabi yanzu kamar misali muka ɗauki hadisin kawai cewa annabi ya ce uktubu li abi sha ku rubuta ma abu sha wa zai gane ina aka ba gaba sai an kawo sababin magana cewa annabi ne yana hudu ba ta burge shi ji daɗin ta yace a rubuta mana ita mana annabi sai yace eh ku rubuta mishi ita kenan kaga sababin wannan shi zai nuhuddo maka ma'anar abin to wannan hadisin cewa shi ma man sanna fil islam sunnatan hasana yana da sababin nuzul shine darumi bayan ya kawo mu shi a gayan shi Allah mushi rahama zai kawo mana shi da sababin nuzul din shi dan mu san ina ba gaba mu fahimci abin da yake nufi hadisai ne sahihai wancan na farko muslim ya huddo shi na biyu muslim na uku muslim dukkan su ruwayan muslim ce daga jarir ibn abdullahi yake cewa khadaba na rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa hasan nas ala sadaka annabi wata ran yayi hudu ba zaburar da mutane akan ayi sadaka fa abdau sai suka yi jinkiri hatta bana fi wajhi al-ghadab har sai da ya bayyana hushi a cikin fuska annabi ya bayyana cewa gashi bai ji dadin ba ya faɗa ba ayi ba summa inna rajulan min al-ansar sannan sai ga wani mutum daga mutanen Madina ja abi surra ya zo da wata jika cike jika ta dabino jika wadda akwai abu a cikin ta ita ake cewa surra da sadu ba da sinin ba fatataba annasu hatta ru'ya fi wajhi surur mutane suka ci gaba da badawa sai da aka ga huska annabi tana tana wannan murna faqala sai annabi yake cewa man sanna sunnatan hasana duk wanda ya sunnanta kyakkyawar sunna kana lahu ajruhu yana da ladanta wa misul ajrun man amila biha da irin ladan wanda ya aiki da ita kenan wannan mutum da ya tashi ya cika umarnin annabi annabi yana nihin ladan da kake da da suka suka samu kai ma haka zaka same shi in lada ɗari aka ba su in mutum ɗari sahabi ɗari suka tashi suka yi irin yadda kai kana da lada dan kai ka sunnanta abin kai ka fara badawa duk da nashi kaɗan ne amma wani mai bahu biyar in ya zo ya bada za a ba shi ladan irin na mai bahu biyar kin ɗoriya da nashi wancan wanda ya yi ya ce min gayar an yi kasa min ujirum sha'an dan annabi ya hudda abin kyarara ya ce ba tare da an rage komi ba daga cikin ladansu ba ragewa ne yana daga cikin rahama Allah amma malamai suka ce banda at-tadif banda lullumkawa so goma lullum kaso goma kuma wannan mai abin ake ma kai ba ko lullum kaso ɗari ko har zuwa ɗari bakwai daidai gwargwadon ikhlasin mai abu don in aka baka cewa an baka kai ma an baka a hallumkawa da aka mishi kenan da kai da shi babu bambanci bambancin ka da kai da shi lullumkawa lullumkawa wannan ko naka ne daidai gwargwadon ikhlasin ka za a lullumka maka ya ce wa man sanna sunnatan sayyi'a duk wanda ya sunnanta mummuna sunna kana alaihi wizruhu yana da zunubinta wa misl wizru man amila biha da irin zunubin wanda ya aiki da ita min gairu an yunkasa min auzarihim shay'an ba tare da an rage komi daga zunubin su ba kenan wannan al-imamu muslim ya hudu wannan hadisi da al-imamu ahmad da ibn khuzaima hadisi karshen inganci ne wannan sababin nuzulikin ya nuna mana me ake ne da man sanna fil islam sunnatan hasana shine wannan sarka da bawan Allah nan yayi yazo da surra ya bada annabi alayhi salatu wassalam da shi yake nihi kuma wanda ya shigo bayan shi sai ya zamana ya shiga cikin irin wannan to irin wannan a yau ma idan mutum ya samu wata sunna ta annabi alayhi salatu wassalam wanda an kashe ta ba a aiki da ita a asalin musulunci akwai ta amma mutane shagala sun dan rishin ilimi dan rishin karatu sun yi banza da ita to idan mutum ya raya wannan sunna sai ya zama na da ladan irin wanda ya amfani da ita shi yasa muke kokarin karatun hadisi da sauran ulum irin wannan na magabata yadda suka dora mu akan yadda ake karanta shi mu kokarin sunnan ta ma al'umma shi duk wanda ya hau hanyar zai kasance muna da lada irin yadda yake yadda ya samu ladan haka nan aka sun wannan kuma da a ce aikin zunubi ne حديثي نقبة أخبرنا عبد الوهاب بن سعيد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا الأوزائي حدثني حسان بن عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يناتيوا أنا أعظمكم أجرا يوم القيامة نينا هيكو يا ولادا غوب قيامة إن لي أجري إنا دلادانا ومثل أجر من اتبعني دا إر لادا وان دي بيئي غريني وانا حديثي ني وان دا آه دي نوني ياتي الإمام مسلم يهدوش amma wannan yana buƙatar bincike ban tunanin a same shi a sahih muslim a asalin haƙiƙar magana haka ne annabi alaihi salatu wassalam tun da ya karantar da al'umma shi ladan shi da ladan wanda ya biyayya gare shi dukkan sa annabi alaihi salatu wassalam yana da ladan sa har zuwa tashin kiyama dan shine ya kawo da risala kuma shine ka karshen ikhlasi kuma babu kamar shi annabi alaihi salatu wassalam magana haka ce amma hadisin nan ko da na manta wani ya tuna min bincike man tunanin hadisin nan yana cikin musulun da wuya hadisi na 516 akhbarana malik bin isma'il haddathana abdus salam an lays an bishr an anas radiyallahu anhu kala yake cewa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam me yasa yake tsayawa a cikin zihirkin mutum cewa duk da mutum yana ga yawan littattafan wannan da girman su yi tunanin abu ne wanda ba yau ba shi ba mutum yana tare da shi yana mu'amala da shi ba matanin shi ba ka sauke matanin shi ka sauke sharhin shi sharhin ma ba ɗaya ba biyu ba duk hadisin da kasance ka karanta sharhin duk hadisin yanzu da aka karanta kwakwalwa ta tana iya kamuna cewa a guri kaza da kaza da kaza yake don saboda ba yau ba jiya ba da shuruhukin su karanta sharhin kadai zai baka tabbatar cewa hadisin yana guri kaza حدثنا عبد السلام الليث عن بشر عن انس رضي الله عنه قال yake cewa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man da'a ila amrin duk wanda ya kira zuwa ga wani lamari walau da arajulu rajulan da a ce wani mutum zai kira ga wani mutum ya kira shi zuwa ga aiki na gari yace kana yawmul qiyamati mawqufan bihi zai kasance ranar tashin alkiyama yana tsaye akan shi lazimin bigarumihi yana lazumce da kushe karar shi kamar yadda malaman fiqh suke cewa wanda ya ce mata shi habliki ala garibiki algaribiki ne kushe kara kamar wuyan shi yana rike da akalar shi sun makara a sannan sai karanta wa kifuhum innahum mas'ulun ku tsaida su gobe kiyama tambaye su za a yi duk wanda ka karantar da abu in ya kasance daidai ne in ba daidai ba ne gobe kiyama kwalaka zai ci ya ce Allah wane dora ni bisa wannan hanya daidai ce ba daidai ba ce ta rage gare shi ka kuma Allah ya bincike ka in kana da hujja ko dalili ku yi muƙabala da Allah abin da ya kasance duk wanda zai kasance shi yasa ibn al-qayyim ya yi littafi ilamul muqina ar-rabbil alamin duk wanda ke da'awa da kiran mutane da karantar da su ya tabbatar da cewa kamar sinyacir ne yake a madadin Allah kamar gwamnan jiha ya yi bulaguro ya bar wannan ya bar waki wannan kin shi mataimakin shi duk wanda ya taho da takardar shi in wannan ya sa maka hannu ɗaya take da cewa gwamnan jiha ya sa maka hannu ba kama cewa na'ibin ya sa maka hannu kawai da sunan shi ne da komai ya sa maka hannu to haka nan mai da'awa da mai karantarwa da mai koya ma al'umma addinin su ko yara ƙanana ne to ka tabbatar da cewa da magana Allah kake magana da Allah maɗokin sarki ne kan wakilta kake cewa wannan magana ita ce Allah ya ce gobe kiyama baka shakkun cewa ko kamo ka yi irin na wannan magabacin da Allah maɗaukin sarki ya rike shi ya jayo sanadi har zuwa ga annabi alaihi salatu wassalam to ya zamana ba ana nufin dole ka hardace ba abin da ya kasance kana da hujja akan shi to gobe kiyama Allah in ya kamo ka kana da hujja cewa ya Allah dalilin ya shine kaza shine kaza to idan ya kasance sa ranka ne ka sa gaba ka karantar da wani wata banna ko karka an ta aza wani abu bisa kuskure kuma ka san cewa ba haka bane yan uwa ba mutun ya hallaka kanshi ba gobe kiyama an Allah ya kamo ka baka da hujja ba ka iya ce mishi ba ga inda naga abun ya Allah abin da yake so in har iya fahimta kace iya kokarin ka ne ya nuna maka wannan abun iya ilimin ka ne ya nuna maka to babu lahi ko da kuskure ne amma ba da manufa ka yi shi ba kuskura na ce maka ka tambaye ni kaza na ce maka kaza shine kaza shine kaza amma iya fahimta ta iya ilimi na gobe kiyama ina da hujja wajen Allah tunda dai ina karatu amma abinda Allah bai so ya kasance bisa jahilci ne yana kama ka kace ka shiga kama kame to kai ne harkon hallaka kahin akai zuwa ga wanda shi kabatar da shi kamar misalin babban misalin abinda muke buga misali da shi a rayuwar mu ta yau kiran sallah di yawanci wanda ka gani mafi yawanci yana kiran sallah babu wani malamin da ya je zamana ya ce malam ina son kiran sallah zan fara a koya mini da wuya a cikin goma da wuya ka samu ɗaya shi yasa zaka yi ta jin su suna ta kurakware wannan abubuwan da mai izziya ya ce wale hazar mu'azzin min ishba'il ba'i wa min kaza wa min kaza zaka ji kamar da gangan ma suke yin su me yasa dan mutum bai karanta ba kuma a tunanin shi tunda shi ba iya karanta baki yayi ba ya ma fahimci ba cewa kuskure ne ashhadu anna muhammadun rasulullah duka wannan shi ba zai gane ba cewa kuskure ne bai fahimta kuskure ne shi yasa to irin wannan in mutum ba zuwa ya karanta ba rahama Allah idan da a ce da zaka fara zuwa kai kace malam kiran sallah zan nake son fara a koya mini malamin ya koya maka so daya ka huta a wajen Allah ka huta ko da kuskure kai yayi yayi bakinka yake dauka ko kuskure kai gobe kiyama kana da hujja ka je wajen malami ya koya maka kuskure ne ka sawa ne kai amma a haka kawai gaba gadi kana zuwa ka hau abun to ka tabbatar da cewa shedan ne malamin ka ana kamo ka Allah ya ce wa koya maka shedan ne kawai babu wanda ya koya maka addini ya wuce wannan yan uwa mu duba a cikin bukhari da mun kare wannan kitabu kin da muke ci kitabul azan zai kitabu gudana akan al azan kiran sallah ba ƙaramin abu ba ne wanda mutum kawai haka zai sa kan shi yana ta yin shi da kurakurai yana ta yin shi da wani lokacin wani abin an fassara shi zagin Allah ne zagin Allah ne iziya ce ba Allahu akbar jan wannan yanzu na ba'un kinnan wasu masu kiran sallah ne bisu yin shi mafi yawaici kuma wannan aka yi fassara shi zagin Allah ne ba ƙaramin zagi ba kenan wannan yake nuna mana cewa addini dole sai da karanta duk wanda zai wani abu na addini ya tabbatar da cewa madadin Allah ne yake yin shi hadisi na 517 akhbarana amr ibn asim haddathana hammad ibn salama an asim an sha'abi annabi mas'ud cewa abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu kala yake cewa arba'un abubuwa guda hudu yu'taha ar-rajulu ba'da mautihi ana ba ma mutun su bayan mutuwar shi bayan ya rasu za a bashi wannan abubuwan yace sulusu malihi sulusun dukiyar shi an bashi cewa kada ta wuce sulusi a wannan hadisi ne yake cewa as-sulus wa sulus kasir yace idza kana fihi qabla zalika lillahi muti'an in ya kasance mai biyayya ne ga Allah kahin haka ya kasance can dama mai sarka ne a yanzu shari'a da ta bashi damar in ya je gargara ya je kusa da mutuwa rishin lahiya ta mutuwa ya ba da ce wasiya cewa kaza na dukiya ta ayi sarka da shi ɗaya bisa uku in bai wuce ɗaya bisa uku ba in aka yi Allah maɗokin sarki zai ba shi ladan in ya kasance dama can aikin shi ne walwalu da salihu ya du'u lahu min ba'd mautihi da da nagari shi ma kuma zai rika mashi addu'a bayan mutuwar shi yace wa sunnatul hasana ya sunnu rajul da sunna ta gari da mutun zai sunnanta ta fa yi umaru biha ba'd mautihi wanda za a yi aiki da ita bayan mutuwar shi iya kokarin mutun yayi kokarin ya samu wata sunna ta gari ya samu wani abu na gari wanda bayan mutuwar shi zai kasance an amfana da shi wannan duka kokarin da muke na karatukan na wallahi babu sama da kwadayin cewa yau ka bar duniya Allah ya arzuta mu da wannan abubuwa na tasajili za a yi amfani da iliminka ka samu ladan kuma ladan ya rika kai maka wata hanya ce ta kwantuwar da bata yankewa hanya ce ta kwanta wadda ba yankewa har zuwa kiyama duk wanda ya san da ita bai wasa da ita yace wal mi'atu idza shafa'u lir rajul shufi'u fi mutum ɗari in suka nemi ceton mutum za a ba su ceto a cikin shi in suka nemi ceto ma'ana kamar mutum ya rasu bayan ya mutu suka zo suke roƙon Allah maɗokin sarki cewa Allah mishi gafara Allah mishi rahama ce neman ceto ne suke sai Allah ya karɓa musu a wani hadisin sahihi annabi ya ce ma mutum arba'in wanda ba su yi shirka bisa shirka da Allah suka yi tsaye a bayan gawa shi Allah maɗokin sarki zai mishi rahama kuma Allah maɗokin sarki zai karɓa mishi wannan kuma da ya zo a ƙarshe nan tsin matakaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah mana gafara kuma sai haɗuwa ta zo daidai da zama a cikin hikayat da muke karantawa abinda zan mu gani yau wasu ne daga cikin na daga cikin kyakkyawa da alamun kyakkyawan ƙarshe ya kasance mutum ya samu jama'a da al'umma da dama musulmi sun halarci jana'izar shi wasu wannan babe ne guda al-Imam al-Qurtubi ya kulla a cikin wannan littafin at-Tazkiratu fi ahwalil mauta wa umurul akhirah a cikin wannan babe yake cewa zakar al-Qasim ibn Asbagh haddathana Ahmad ibn Zuhair akhbarana Muhammad ibn Yazid ar-Rufai da sanadi ake kaiwa zuwa ga hikayoyin wannan dan saboda malamin hadisi ne yake cewa mata Amr ibn Qais al-Mula'i Amr ibn Qais al-Mula'i ya rasu bi nahiyati Faris a wajen wannan kingehen Faris fajta ma'a da jana'izati min al-khayqi ma la yuhsa jama'a da dama suka halarci jana'izar shi wanda ba a iya kilga su yayin da aka binne shi aka ce ku duba inda muga jama'an nan rufa'i yace yana muna duba sai muka ga jama'an nan ba wanda isa ya kilga su sufyanu sauri ya kasance yana neman tabarruki zuwa ga qais bin zuwa ga amr bin qais din wannan ma'ana yana ganin cewa hada huska da shi ma hada zama da shi ma majalisi da shi ma samun albarka ne kamar yadda yake sanannen abu ne yace walamma mata Ahmad ibn Hanbal yayin da Ahmad ibn Hanbal ya rasu yace salla alaihi minal muslimina ma la yuhsa musulmin da suka mishi salla ba a kilga su fa amara almutawakkil an yumsaha mawdi'a salati alaihi minal arad sai yayi umarni cewa a shahe gurin da aka mishi salla aka mishi salla ma'ana a kilga adadin jama'ar da suka yi sai aka samu wajen matsayin da gurin da jama'a suka yi tsaye guri ne da ya dauki jama'a alfa miliyan biyu da dubu ɗari uku ko makamancin wannan yayin kuma da wannan wai wanda suka halarci jana'izan ne ya ce a yayin kuma da labarin mutuwa shi ya je zuwa gari ruwa dukkan jama'a suke ta tahowa gari gari tawaga tawaga suna zuwa suna ma kabarin shi sallah kuma wannan yana daga cikin karama ta alimamu ahmad abokan yakin shi da abokan haɗa shi cewa yake musu bayyana nawa bayyana kuma da jana'iz tsakaninmu da kuran mu da ku a wajen jana'iza wanda suke yakin da shi suka rasu ana cikin wata mummunan matsala ko mutum biyar wasu binne sau shi kuma ga jama'ar da suka binne shi ya ce da auza'i ya rasu Allah mashi rahama sai jama'a da dama suka haɗa a wajen sallar shi daga halittu wanda ba a iya ƙididdige su aka ce a ran nan wunin yahudawa da kahuran amana wanda suka musulunta wajen dubu talatin don saboda su kansu ganin wannan jana'izar tashi da jama'a suka ce wannan addini addini ne na gaskiya ba wanda zai iya hada irin wannan jama'a in ba gaskiya ba sahal bin abdullahi tusturi allah mashi rahama ya ce in kabban nasu ala janazatihi wa harar jama'ar da suka halarci jana'izar suka zo ba a iya kirga su a cikin garin ya kasance an samu ƙaragi da jama'a wanda hatta yahudawa suna tahowa suna kallon jama'a jana'iza tana hutowa aka yi ƙaragi ake cewa mai kuke gani jama'a suna ta haɗuwa ana ƙari gamawa sai aka ga wasu jama'a ne masu yawa wanda ba a iya kilga su ba wanda ka'aba ba ta wahinta ba a ranar tun a gina ta ba a samu ranar da aka ce ba yau ka'aba babu ko mutum ɗaya a cikinta sai ranar rasuwar shi nan kowa ya tafi jana'izar shi ka'aba sai da ta wahinta duka wannan me yake nuna mana kyakkyawan ƙarshe da karbuwar Allah maɗaukin sarki muna roƙon Allah arzuta mu da kyakkyawan ƙarshe ya aiwatar da mu da aiki na gari subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayk